بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن قال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة بقوي جواتن تاركو وتر رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 wanda ya zama daidai da 24 ga watan biyu 2026 Gregorian calendar da izinin Allah maɗaukakin sarki da mu ci gaba da karatunmu na alfur'ani mai albarka a wani masallaci mai albarka na kofa gidan mai martaba sarkin nan ba muna nan a cikin sura mai albarka ita ce suratun maryam amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta a cikin wannan sura mun ga yadda annabi ibrahim allah madaukakin sarki ya ba da umarni a ambace shi a cikin littafin shi ne watakinan littafin alkur'ani saboda kasancewarsa shi siddiki ne kuma shi annabi ne bayan kasantuwarsa kuma watakinan manzo cikin manzannin allah madaukakin sarki bayan kasancewarsa uban annabawa uban masu tauhidi watakinan kuma a ciki an koya mana usulobai na da'awa tun daga farkonsa zuwa wata kenan karshensa saboda in ana muhawara ba lalle ne abokin muhawaran ka ya zama akan akida da ya kuke ba idan musulmi ne da musulmi abinda ake bukata yanzu kawai ka kokarta ka kawo aya wadda za ta tabbatar da abinda kake magana a kansa to bai sai tsallakawa sai dai in san zuciya ya ɗebe shi ko kuma ka kawo masa hadisi tabbacacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to bai sai tsallaka ba sai dai in san zuciya wato kenan ya shiga cikin lamarinsa amma lokacin da aka ce muhawara tsakanin kai da kai da wayannan abubuwan da wanda kwata-kwata ba bai yadda da su ba to nan fa dole sai abin da an shiga abin da ake kira wato kenan mantik sai an shiga logic domin ga asalib da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya fara musamman ya kunshi matsala ta tauhidi tsakanin wanda yake da tauhidin da wanda ba shi da shi sannan kuma tsakanin wanda yake jin shi babba ne da wanda yake na ƙasa to da galibi da'awa takan tashi daga na ƙasa ta je harkar na sama ta suraka mun ga yadda ya bi ɗaya bayan ɗaya da lallaba da kuma bayani da kuma yin yar karamar barazana ta hanyar da wato gidan zai gane da sauransu to duka waɗannan abubuwan wato gidan ba su ci ba ya bi duka matakai da ya kamata a to shi ya yi abin da Allah madaukakin sarki dora masa ta haka sai babansa yake ce masa tashi ya bashi guri in ba haka ba wato gidan za su haɗu a duk da haka yanzu usulumi da za mu ci gaba ibrahim alaihi salatu wassalam bai yi fushi ba kana da'awa ka bi duk abin da ya kamata matakin da ya kamata ce ka bi ka bi ko ba a yi nasara ba to ba tilas ne cewa kowa za a yi nasara din ba ana bukatar wata kenan hakuri da a ce in an yi ba a ci nasara ba da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba zai shekara wajen 900 yana yana da'awa ba ya yi bai ci nasara ba ya yi bai ci nasara ba ya yi bai ci nasara ba amma yinsa bai ci nasarar ba kuma shi ne nasararsa domin shi yasa ya zama tarihi ake koyi da shi alkur'ani yake ambatansa a kan wannan irin akida ta dogewa cewa abinda kake na alkhairin nan za ka gwada shi ko sau dubu ne kai dai bukatar kawai ta kenan allah ya kawo ranar da za a ci nasara kuma ka je ka isar da sakon ta hanyar da ya fi dacewa ka isar shi kai cin nasara ne wannan a gare ka sawa'un mutane sun karba ko ba su karba ba domin shiriya ta allah ne in alaika illal balag naka kawai ka isar ne sannan kuma ka isar to saboda haka sai bai yi zuciya ba sai Allah madaukakin sarki ci gaba da bamu labarin sai yake cewa qala salamun alayka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya ce amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata gare ka kaga anan bai yi masa mu'arada da kausassar zuciya murya ba saboda wato kenan ai ba a umarce shi da yake shi ba sannan kuma ba a umarce shi da wato abin nan ba da haka jamhur na malamai suke cewa wai abin da aliki nufi da salamun alaika din nan wato kenan mas'ala ce wadda take ta almutaraka idan za a rabu to a rabu akan abu wanda yake kai din kai ne wato kenan za a iya begenka wato kenan da ba daga baya wace ba za ka karba ba eh to shikenan to salamun alaika aminci ya tabbata wato kenan a gari ma'ana na ina maka fatan alheri shine ma'anan wannan ina maka fatan wato kenan alheri wato kenan yanzu wannan fata ce daga bakin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zuwa ga wato kenan babansa anan sai zama ya da karantar da wani wani wani usulubi daban Allah madaukakin sarki yana sifata bayansa sai yake cewa wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa za katabahum jahiluna qalu salama yawa siffar bayan Allah ar-rahman su ne da komai nasu a natsa suke babu ci da zuci babu hayaniya a ciki idan wanda bai fahimce su ba ya yi musu ma'arada da wani abu wanda yake zai iya so sare to ba za su yi zuciya ba sai reacting a inda bai dace ba sai su a salama kawai hakan nan wato kenan Allah madaukakin sarki ya sifata wato kenan bayansa sau da haka kenan siffar da ya kamata a ce mai da'awa ya dauka kenan kayi kayi ba dauka ba to rabu da su a cikin hanya wadda take mafi kyau za ka zaba mujahiduna kalu salama don haka yanzu wannan da ya ce masa salamun alaika kala salamun alaika dinna ai kaga shi azara babansa ba musulmi ba ne sannan sai ya ce masa salamun alaika to yanzu ya halatta kenan musulmi ya yi sallama da salamu alaikum a wanda ba musulmi ba ko kuma wato kenan bai halatta ba na inda malamai suka kari juna sani a wajen wato kenan fahimta dangane da wannan wa'insu suka ce e zai iya yi za a iya yi ba laifi ba musulmi ba ne ko amma in kwandishin ya yi warantin za a iya masa sallama a to amma mai dalili za ku ce haka sai suka ce allah maɗaukakin sarki ya ce layan hakumun lahu alin lazina lam yi katilukun fiddini wa lam yi kurujukun min diyarikun an tabarruhun wa tufsidu ilahi allah maɗaukakin sarki bai hana ku a rayuwarku ba yin mu'amala dangane da waɗanda suke ba addinin ku ɗaya ba in ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku a gidajenku ba babu laifi za ku iya musu nagarta za kuma ku iya musu wato kenan aiki na alheri da kuma adalci a cikin wato kenan rayuwa in kafiri bai zama kafirin yaƙi ba ba harbi ba ne ana zaman lafiya da su a ƙasa ɗaya ko saboda wasu dalilai babu wani yaki tsakaninku da su ba Allah bai hana ku ba la yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum basu yake ku a addinin ku ba basu kuma ce za su fita da ku a gidajen ku babu laifi za ku iya kyautata musu to daga cikin kyautata kuma akwai sallama sai suka yi magana da wannan suka ce to su ne shi ne dalilin su sannan sai aka ce kenan bayan wannan kuma ai akwai hadisai wato kenan har sun kai guda biyu hadisi na farko bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda ul yahuda wan nasara bis salam da yahudawa da nasara kar ku fara musu sallama in an hadu sun zo kun zo to ku din kuna musulmi kar ku fara musu sallama wa iza laqitum ahadahum in kuka ci karo da ɗaya daga cikin su fi tariki akan hanya fattaruhu ila abiyakihi ku yi banga banga tsake ku takura shi ya bi ta guri wanda yake bakunci amma ku kam wato kenan kar ku abin kar ku fara masa sallama to sai suka ce yanzu da Allah madaukakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku fara masa sallama ya hana sallamar hmm? ku dai kar ku fara ne ko amma in shi yayi za ku iya amsawa da sauransu kaga kenan a cikin wannan kamar yana nuni cewa ba sallama ce matsala ba amma ku din ne ba a so wato kidan ku fara musu saboda ya kamata a ce ku ku ne madauka tunda ku ne kuka bi addinin da Allah madaukakin sarki yake so su kuma wato kenan su da suke akan wato kenan kuskure mun bayyana wannan wanda hadisi na farko kenan hadisi na biyu wanda Imam Bukhari da Muslim suka fito da shi a cikin sahihaini daga Usama dan Zaid Allah madaukakin sarki da shi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba hawa wato kenan jakinsa wanda yake akwai sirdi a kansa da shimfiɗa ta wata irin katifa da ake yin ta daga fadak fadak can jikin kaibar kenan ko sannan sai ya kuturno usama a bayan jakin annabi sallallahu ya hau jaki da shimfiɗi a kansa an faɗi har irin nau'in siffar shimfiɗa da sirdin da irin katifar da irin abin da ta fito a ta ina ta fito wadda hadisi ya zama wani irin hadisi kenan musalsalin ko? musalsalin? ka an sa'i da an karim? hadisi ne wanda aka faɗi wani kaifiya na abin da yake faruwa amma an an shi da ka an sa'i da an karim musalsalin na yadda da kai musalsalin ko wanda yake cewa ka za ka kad haddasa ni hika'imun au ba da an haddasa ni tabassuma to ya hadisin da mai riwaya sai da ya faɗi wani incident da ya faru a daidai lokacin da ake yin wannan to yanzu ya faɗi har jakin har irin sirdin har ƙasar da ake saka wannan sirdin da ya abin nan kaga ai ya kware akan sanin wannan abin sannan kuma yace ya goyo Usama wato kenan Usama bin Zaid a bayansa alhali a lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai ziyara a sa'ad bin ubada sa'ad ubada shine wa shugaban kabilan khazraj a madina akwai kabilan larabawa guda biyu ta yahudawa guda uku biyu na larabawan akwai ausu akwai khazraj ausu su suka fi yawa sannan kuma shugabansu shine sa'ad bin ubada a daidai wannan lokacin sannan kuma baya da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je kai masa ziyara sai ya hau jaki kuma ya goyi Usama suka tafi wato kenan a kai masa wannan ziyara din mu bayyana wannan to bayan sun tafi sai suka zo su wato kenan a wani majalisi suna tafiya suna tafiya sai suka zo wani majalisi majalisin sai ya zama ya hada concoction da yawa akwai yahudawa a ciki akwai kuma musulmi a ciki sannan kuma akwai wadafukai a ciki ko ga musulmi a ciki ga yahudawa a ciki ga munafukai a ciki sannan kuma akwai mushirikai wanda su du addinan ma ba sa yi sadaka sai suka zo suka tada wannan kwakwashin a guri daya kuma a cikinsu akwai abdullahi bin ubayi bin salul shugaban munafukan ma kenan ko yawwa da haka akwai kuma abdullahi bin rawaha duk mai riwaya duk ya kiyaye wannan cewa akwai abdullahi bin rawaha sun san mumini akwai kuma wanda ya shahada ma a yakin wuta akwai kuma abdullahi bin ubay bin salul wanda shi kuma shine tsintsan munafiki ga kuma wato kenan yahudawa ga kuma mushrikai to lokacin da suka tafo akan abin da ke na kwatab kwatab kwatab kwatab kwatab da ya zo shi kusan abu kusa da su zai wuce dan kuran da yake taka wannan abdullahi bin ubay sai haka ba zama sai dauko rigarsa sai ya rufe kansa wai ana tayar masa inna lillahi inna ilaihi raji'un ana tayar musu da kuran da za ta zo ta daga musu hankali ga warin dabba ga menene menene menene wannan suka ko suka ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce musu assalamu alaikum sai ya wuce abinsa sai ya wuce abinsa to haka sai suke cewa kenan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a mutanen nan a cikin su akwai mushrikai a cikin su akwai kuma wato kenan yahudawa a cikin su akwai munafikai sannan kuma akwai musulmai don haka sake cewa kenan ashe abinda mutanen Lagos suke fara na condition way mai karafi shi ben saboda yanayin shine zai determine yanzu za ka yi sallama ko kuma wato kenan ba za ka yi sallama ba a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam na shugaba ya zo ya samu wannan mutanen saboda haka sai nuna musu karantar ra'ayin ta addini musulunci wato kenan bai wuce ba sai da ya musu sallama kaga kenan hadisin farko ya ce kar ku fara musu amma bai tsananta ce in sun yi sallama ba ku ansa ba wannan kuma na biyu ya nuna cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato kenan ya fara don haka shi yasa wasu daga cikin musulmi ba sa tsanantawa wato kenan akan abin nan kuma babu ta'arudi tsakanin wannan abubuwa guda biyu su sukan sassauta cewa in kaga za ka iya yi shi kenan ibrahimu na ka iya ke cewa idza kana laka hajatun inda yahudiyin aw nasraniyin fabdahu bis salam ibrahimu na kai idan har akwai bukata tsakanin ka da shi ko shi ba yahudan ko ba nasaran to shikenan zaka iya fara masa sallama saboda ai babi ne na mu'amala babi ne wato kenan na abin nan zaka iya fara masa warwado tunda can din da aka ce kar ku fara musu to a lokaci ne wanda yake ba ku da wata bukata tsakaninku da su kuma maudu'i ne na izza da ake so ku nuna musu izza ta addinin musulunci da haka ba ke cewa ku takura su har sai sun bi gefen hanya ko kuma ku yi banga banga wato kenan a tsakiyar hanya din to wannan kaga da magana Ibrahim an-Nakhai sai ya bayyana cewa hadisin Abu Hurairah da yake cewa la ta da bis salati wato kenan idan ya zama babu sababin da zai sa ka sassauta musu amma kuma ɗayan yana nufin idan akwai bukata wato kenan wanda za ta kawo hakan ne kuma to wannan shi ne abinda malamai suke faɗa akan wato kenan wannan lamarin an tabbaye wani daga cikin tabi shi ne imamul auza'i ko aka tambaye shi akan wato kenan sallama akan abin da sai ya ce masa akan zan iya yin sallama a wanda ba musulmi ba ko kuma ba zan yi sallama a wanda ba musulmi sai ce masa in sallamta bakar sallama salihuna qablaka wa in tarakta faqad taraka salihuna qablaka tsakaninka da wanda ba musulmi ba sai kai masa sallama to shikenan a cikin salihan mutanen da suka zo kafin kai akwai da suka yi in kuka je ba ruwana da shi ba zan masa sallama ba a daga cikin salihan bayi wanda suka wuce kafin ka akwai wanda kuma ba su musu sallama din ba to saboda haka ba lalle ba ne idan akwai yanayin da siyasar gurin da kuma dalilin da zai sa kai masa dan ku zauna lafiya ko ka ja hankalinsa ba bule idan kuma ba kare bin da shi kenan to ba kare wato kenan bin da mu kenan mun bayyana wannan yawwa to saboda haka da ya ce salamun alaik din nan ibrahim alaik salatu wasalam da ya ce salamun alaik din nan wato kenan za a iya yin sallama idan akwai bukata za a iya kin yin sallama idan wato kenan ba bukata kamar yadda malamai suka yi bayani ya ce salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafarar ubangiji ya kwantar da hankalinka ba ba matsala ba matsala da sannu zan nema maka gafarar ubangiji na yanzu a nan ibrahim me ya karantar da mu ana neman gafara a gurin ubangijin azara ake nema wannan gunkin ko kuma a gurin ubangijin annabi ibrahim a gurin ubangijin annabi da haka ya daɗa jawo hankalinsa cewa mai yin gafara fa shi ne ubangijina don ma wani wato kidan wa'azi ya masa sa'as ta gafiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangijina kuma suka ce wato wannan a daidai lokacin da yake faɗan bai nema masa gafarar ba kenan a gaba zai yi yanzu babu wani nuna masa da ya shi wani mai ɗaukaka ne ko shi mai wani mai abin da ko na kusa da Allah mada kuke sarki ne a'a zai yi masa a gaba ne da haka alkawari ne ya yi ɗaya kenan na biyu kuma wato kenan in za ka yi addu'a a mutum kai masa a daidai lokacin da bai sani ba ya fi kai masa a gabansa a gabansa kai ta masa addu'a kai ta masa addu'a to idan a gefe kai tsakaninka kai da Allah shi bai ma sani ba to waccan addu'ar ana kiransa addu'a'u bi zahar lagaibi to wannan tafi tasiri ko ba lallai sai ka gaya masa ba kuma idan kana masa wannan addu'ar to akan ka kake yi domin mala'ika zai zo ya tsaya a kusa da kai kana masa addu'a yana cewa amin walaka misal zalika amin walaka misal zalika ta haka daga cikin magabata idan wani abu ya dame su suna da wata bukata masu su keɓe gefe su je su sallar su raka abin su yi addu'a tsakanin su da ubangijin su su samu mutanen da suke da bukatu irin wanda su ta musu addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya wuce ya ba su kaza Allah madaukakin sarki ya ba su kaza mun fahimci wannan to idan Allah ya ansa sai ya ba wa wancan ɗin hakan ɗin to su ma kuma za su samu kwatankwacin wannan ko ba bukatar sai ka zo ka sadar da shi don ya fi kusa da ikilasi ya fi nesantar da mutum da gariya don tsakaninka da Allah ka yi to wannan ya fi samun wata kinan karbuwa da haka ke jasa astaghfiru laka rabbi sannan sai ya ce innahu kana bi hafiya lalle shi ubangiji ya kasance wato kenan mai mutuntawa ne a gare ni Allah maɗaukakin sarki yana mutunta ni gayar mutuntawa yana ganin kimata ya bani kima yana jin nauyina Allah maɗaukakin sarki ya karrama ni ni Ibrahima in ji annabi Ibrahim ko yawo wato shi to mu je malam
وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسي ألا أكون بدعاء ربي شقيا
wannan shine usulubi na gaba na mai da'awa ya ya bi usulubi na farko ya bi usulubi na biya bi usulubi guda hudu da annabi ibrahim ya kawo da'awa ta ci nasara ko shikenan falillah alhamdulillah idan ba ta ci nasara ba to sai ne da usulubin da muka karanta yanzu sai a ba su lafiya a rabu lafiya lafiya ba tare da wato kenan matsala ba ba tare da toshe gaba ba saboda idan ka masa abin da bai dace ba baka ce masa salamun alaika kamar yadda Ibrahim ya faɗa aka rabu lafiya ba to ka toshe gaba kuma ya zo don duk abin da ka faɗan nan ya faji shi ba yana kuma da kunne yana kuma da zuciya da zai hankalta akwai lokacin da zai zauna ya yi nazari ya ga cewa abin da ka faɗan ne daidai ne ba jami'i bayanin abu sufiyan ba shekara nawa suka yi suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam a sai a ƙarshe da ƙarshe su da kansu suka yi abin nan an ce lokacin da ikrima dan abu jahil ya shawarar shi zai musulunta bayan duk gabar da suka yi ku duba farnan da yawa musulmi a yaƙin uhudu da shi da kalibin walid su ne fa suka zagayo ta bayan dutsen nan suka zo suka ma musulmi wato kenan mummuniyar barna da ikrima dan abu jahil da shi khalid bin walid amma wallahi bayan sun gama gaban su da karshe ikrima da kansa ya ce kai wani abin fa zai yi ba dole ne mu je mu mu musulunta yanzu mutanen maka ba shi bai yarda da su gaba ɗayan su ba don haka ba zai yi ma shawara da kowa ba kar ma wani ya dakile shi a sussubar fari ya haura kuma sai fita zai tafi madina ai duk abubuwan da ake daɗin da gaba da suke musulmi ba su musu abin da yake na walakan shi ba don haka wannan yasa kullum suna raba da su da musulmi lafiya lafiya ta ɓangaren musulmi ina iyaka ana samu wani muni ta ɓangaren su ne yake fitowa sai fita da asuba ya je bayan gari wajen kwandari akwai kwandari a makka ya je ba hankali wajen kwandari sai ga wani dufan wani mutum haka yana leka yana leka yana leka sai ga khalid bin walid ne sai ce khalid ya ce a ikrewa kai kuma ya kawo ka da sassu safe ka kai din mai kawo ka ka faɗa da injina ka gani ni kai ma faɗa da gaje ɗaya ya ce musu ni tsakani na da Allah ne madina zan tafi sai ta to ni ma kan hanyar ta nake sai suka tafi abin su suka tafi madina suka je suka musulunta ko to kaga idan bai karbi da awarka ba sai kai masa mummunan walakanci saboda bai karba ba to an yi tafa manya manya takari yanzu baka bashi majal na yin tunani daga baya ba annabi ibrahim sai koya mana ba haka ake ba mu rabu da su a cikin lafiya to idan wannan ma bata ci ba har yanzu na gaba shi ne wato kiran al'itizal sai kuma araba gari ka je ka ci gaba da harkarka ya je ya ci gaba da tasa don haka ibrahim alaihi salatu wasallam yake ce wasu wa tazilukum zan nisance ku in an ce al'itizal abinda malamai suka ce tarki shai ila ma huwa khairun minhu ka bar wani abu ka kaurace masa ka koma abin da yafi shi alheri shine itizal da sassa da kace sa'ata zulukum zad da sannu wato kenan kowa a tazulukum da sannu zan nisance ku zan kaurace muku zan koma gefe bar ku kuje ku yi abun ku lakum dinukum waliya dini shikenan ku je ku yi harkar ku ni ma wato kenan in je ne ta haka ya faɗa musu don haka matakin gaba shi ne wato kenan itizal tunda an yi an yi to kuma ba za ka ci gaba da kwankwasa wannan kofar ba mutawallin sha'arawi yana cewa idza aglaqa Allahu dunaka baban fa'alam annahu kad fataha laka abwaban khayran minha wala tazilla waqifan bil babil mughlaq wa tatruku al abwab al maftuha idan kaga Allah ya toshe maka wata kaba gaba daya ka kada gaba da yamma kofar nan take buduwa kar ka ci gaba da tsayawa a nan gurin kuma ya kamata ka san cewa Allah madaukakin sarki ya bude maka wasu kofofin da suka fi wannan alkhairi kar ka ci gaba da zama a bakin rufaffiyar kofa ka bar budaddun kofa sai ka tafi ka je ka nemi wani guri kuma wanda kuma yana nan haka applicable a addini duk mutanen da kai kai suka ki sai ka koma gurin wa'ansu kuma la'alla wa'ancan da suka abin ba mu ga wannan musulmi a zafin nan alaihi sallallahu alaihi rayuwarsa ba da makka ta ki ba da ife ya tafi ba ya je ya kwankwasa shan ma ta toshe ya dawo madina ya ma yi attempting zai tafi habasha don har ya fara tura mutanensa daga baya ga madina ta fi daɗi shi gari sai ya tura mutanensa madina daga ba shi ma ya fi su to kaga da makka ta toshe allah madaukakin sarki ya bude masa wata wasu gurare shi da kansa sai da ya zauna cewa almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna wasu mutane sun zo sun zauna a madina suka je ba su ji daɗi ba za su fita yace almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamu wallahi madina ta musu alkhairi inda sun kasance wato kenan suna da masaniya to da haka sai ka bar su sai ka tafi wato kenan kan wayansu haka annabi ibrahim alayhi salatu wasallam wato kenan ya koya mana a cikin usuluban da'awa wa tazlukum wa tad'una min dunillahi idan ka bar su kuma sai me wa'ada urabi zan je in ci gaba da bautawa ubangiji na zan je in ci gaba da bautawa ubangiji na kenan in ka bar su harkar taka fa ba tsayawa za ka yi ba za ka je ka ci gaba da yin ta ne sai ka je ka developin ɗinka ta kanka ta wasu wato gidan guri kuma wannan is applicable ko a harkar rayuwa wannan sana'an kai kai ta ki bar ta ka je ka kama wata wayannan mutanen kai kai su dauke ka aiki sun ki dafi wani guri za su dauke ka wannan mutanen kayi kayi su buɗa maka hanya sun ki dafa wani guri za a buɗa maka inna ardi wasi'a tabbas kasa ta wato kidan a yalwace ce take to zaka kaga a addinin jama haka ne a duniyar jama wato kidan haka ne saboda haka wa ad'u rabbi zan je ci gaba da bauta ubangiji na asa Allah akuna yayi kusa ya zama ban kasance shaqiyan marar rabo ba bidu a irabi saboda ina ke rabota a ubangijina ma'ana ba zai taba kai ni zuwa ga rashin sa'a ba dan na bi hanyar Allah ubangijina hanyar ubangiji na bi kuma zama shaki a kanta a ba zai yiwu ba saboda haka in na bi kan hanyar ubangijina to nan ne zan zama wata kidan na ci nasara a rayuwata to hakan nan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya koya mana kamar wannan suka je kama wannan to insha Allah Allah madaukakin sarki zai bude maka kofa za kuma wato kinan ka ci nasarar da mai yawa waccan din ma daga baya za ta zo ta bude maka to mu je mana فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
الله مدوكي ذلك فلما ita zalafu lokacin da ya nisance su da ya bar su ba ya buga kofa ya buga kofa ta ki ba ya yi musu misalai ya musu malai sun yi ba ya yi wa'azi ya wa'azi sun ki ba to shi kenan sai ce to zan bar ku to da ya bar su din sannan kuma ya bar ma ya abdu na min dunillahi abin nan da suke bauta ko ma bayan Allah ya bar su ya bar bautar gunkin da suke yi tare da su su je su ci gaba da yi ko sallah ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka bashi kyauta in an ce mauhiba kyauta hiba kyauta wa habna ai a ku sai muka dauki kyauta sai muka bashi kenan kamar wanda yana karantar da mu cewa idan mutum ya bi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan bashi kyautar wani abu yakan bashi kyautar wani abu a nan ayar ko a wannan sura an nuna cewa Allah ya ba shi kyauta ta Ishaqa da Yakuba wato kenan a dalilin ya kaurace musu ne haka ne ya kaurace musu ne amma a wata sura Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya ba shi ne a dalilin biyayya da yawa Allah madaukakin sarki saboda kaga ai anan Ishaqa da Yakuba aka ambata ba ambace Isma'il ba Isma'il ma daga cikin yayansa ko kuma Ismaila a dalilinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya ba shi waɗannan mutane guda biyu saboda da ya yi mafarki yana yanka Ismail ya je ya sami su baba ya ce ya je sami shi ce to ɗana na yi mafarki ina yanka ka menene ra'ayinka sai ya ce eh shi kenan ba matsala abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka ka je ka aikata saboda haka sai ya ba da kai shi kuma ya ɗauke shi suka tafi gudda za a je a yanka aka kwantar da shi aka wasa wuka za a yanka shi haka ne sai Allah ce wa fadai nahu bizifin azib sai muka fanshe shi kuma da wani abin yanka haka ne sannan sai muka kira shi cewa ya ibrahim kar saddaktar ru'ya ka an ka gaskata mafarkin da kai domin mafarkin annabawa gaskiya ne sannan ka zo ka kwantar da ɗanka za ka yanka don haka Allah madaukakin sarki sai yana ba da hikaya sai ce falamma aslama wa tallahu lil jabin nadainahu ayya ibrahim yau da suka mika wuya su su biyu ya kwantar da shi akan haka kiransa zai kira zai yanka shi sai muka ce to shikenan a dakata haka ga abin da zaka yanka aka kawo masa abin da zai yanka aka masa babban abin yanka sannan sai Allah madaukakin sarki ce me kuma sai ya ce allah maɗaukakin sarki zai sakamta masa da wato kenan abu wanda yake mai alkhairi sau shi ne wannan allah maɗaukakin suke ba shi annabi ishaqa ɗa ya ba shi yaƙuba jika kuma duk waɗannan ya gan su da idansa wato gina a lokacin da yake da rai don haka allah maɗaukakin sarki a sakamakon wancan aikin shi ne sai masa alkawari zai ba shi وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب sai da yawan nan ya nuna zai yanka ɗansa sai Allah ya masa ya ce masa shike ka cika alkawarin kuma na ina maka bishara zan baka a shine isaka bayan isakan ma zan kara maka da jika yakuba to shine wannan sura kuma sai ta zuto da bayan ya gama wannan shi kenan sai ta tare bar su to yanzu kaga dalilai guda biyu na farko akwai wannan na biyu akwai wancan itizal sadaka suka haɗu wannan ya sa an yi masa bishara wancan kuma ya sa an tabbatar masa da abin da aka masa bishara shi da aka ba shi wato kenan wa'annan samari guda biyu ɗansa da wato kenan jikarsa wa hamna lahu ishaqa wa yaquba muka ba shi wato kenan ishaqa wato kenan da yaquba sannan sai Allah ya ce wa kullan haka ne ja'alna nabiyyan kowane daga cikinsu mun sanya shi ya zama wato kenan annabi ne kenan ishaqa annabi ne na Allah madaukakin sarki jikansa yaquba annabi ne na Allah madaukakin sarki ballantana ma isa jikansa yaquba shine ake ce masa isra'ila ko gaja ce ya bani isra'ila to ƴaƴan annabi yaqubu ne zuriyar annabi yaqubu wato kenan da su ne Allah madaukakin sarki yake abin yake yake kiransu to mu je malam ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
الله مدوكاكي زركي ce wa wahabna lahum min rahmatina wa wahabna lahum min rahmatina sai muka ba su kyauta kyautar daga rahamar mu rahamar mu muka dauka muka ba su kyauta to wace rahama ce wannan ɗalibai sai suka ce ai rahaman nan annabci ake nufi mun ba shi wato mun ba su wato kenan kyauta ta annabcinmu sai kowa muka mai da shi wato kenan annabi sannan muka sa annabta wato kenan a cikin a cikin zuriyarsu shine ma'ana wato kenan wa habna lahu min rahmatina yawa a gurare da yawa Allah wadda kwakin sarki ya amci rahama wato kenan a matsayin wato kenan annabci to saboda haka Allah sai ya ba su annabci wato kenan da zuriya mai rike da annabci wato kenan a gidansu sannan sai ce waje an lahum lisana sirikin sannan sai muka sanya musu kuma wato kenan harshe na gaskiya kenan abinda suke faɗa a rayuwarsu gaskiya ce in an ce gaskiya shi da abinda ake cewa ma yuɗa bi ulwaƙi'a abinda a zahiri haka yake shi ne ake kiransa wato kenan gaskiya aka ce alkhabaru ma ya hata bi sidqu sidqa aw al-kazib aw al-kazib dai ba ma al-kazib ba yawa abinda zai iya zama gaskiya ko zai iya zama ƙarya to haka idan ya zama mudabiqan lil waqi'i a zahiri haka yake kuma a hakika ma haka yake to ya zama sai a ce wannan gaskiya ne haka ne idan kuma a zahiri ba haka yake ba kuma a hakika ma ba haka yake ba sai a ce wannan ƙarya ne to su maganganunsu a kowane lokaci yana dacewa a zahiri sannan kuma yana dacewa a hakika don haka shi ne Allah wadda kuke suke ce ya ba su abin da ake kira lissani sadiqin irin wannan lissan don kuma lissan ne wanda ke aliyan madaukaki don ba kowa ne wato kenan zai iya rike harshensa wato kira akan gaskiya ba ba kowa ba ne sai wanda Allah wadda kuke suke ya zaɓe shi saboda wani lokaci dan adam yakan shiga cikin wani yanayin da in ba ƙarya yayi ba abin da zai fitar da shi wannan rikicin wallahi ba ƙarya yayi ba zai fita ba don haka sai ka ga mutum yayi ƙarya dan ya fita amma su irin waɗannan to su ba za su yi ƙarya ko da za ta rikice amma dai za su faɗi gaskiya ita kuma gaskiya daga cikin alkawarinta shine ko ta bautar da kai to za ta yanta ka ko watan wata ran za a zo a ce abin nan ne fa ashe hakan yake dole za a fitar da kai a cikin wannan rikicin shi yasa za ka ji a ce ƙaryar mutum ta kare ba ka ji a ce gaskiyarsa ta kare ba to saboda ka su suna daga cikin wannan Allah madaukakin sarki ya arzuta su da wannan abin da ake kira lisanin sidikin kuma shi yasa suka zama abin koyi kuma suka zama abin buga misali a cikin alkur'ani to mu ji malam واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله بارك في ذلك واذكر في الكتاب موسى ka ambaci annabi Musa kuma a cikin littafin har yanzu yanzu wannan ma wani wato kenan karabka ne daga cikin karabkokin annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam shi ma annabi Musa jika ne a cikin jikokin annabi Ibrahim saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabawa ba za su girgu ba sai shi ya san iyakansu a cikin zuriyar yan bani Isra'ila don ka shi sa bukada ce ya bani Isra'ila kaza ya bani Isra'ila kaza Allah ya fitar da annabawa da yawa a kan a cikinsu wannan matsala ta cewa Allah ya ba su basira ya ba su ilimi ya ba su annabawa ta motsa wato kenan duniya cewa kenan su bani Isra'ila nan wasu special mutane ne wasu special mutane ne ko saboda ga basira ga annabci a cikinsu ga menene menene da sauransu saboda sun fi kowa har su 'yan bani isra'ila sun yadda da haka cewa sun fi kowa daraja sun fi kowa wato kenan kima da haka suke kiran kansu na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne ya fi so a cikin 'ya'yan nasu gaba daya saboda sun rudu da wannan to amma ‘yan wana musulmi wannan abin haka yake a zahiri su ɗin ne ko kuma ba haka ba don har a yanzu bani isra'ila su suke kontrolin ɗin duniya a zahirin gaskiya su suke kontrolin ɗin amerika da sauran ƙasashe saboda sun fi kowa wayo da sauransu tamam malaman tafsiri ba su yadda da wannan ba a cikin tafsirin kawatir sharawai yake cewa kasantuwar annabawa sun yawa a cikin 'yan bani isra'ila ba wai wani abu ne daban ba da yake nuna daraja ko ɗaukaka tasu zahirin al'amari shine su ne mutanen da suka fi kowa ba wa annabawa wahala a duniya tunda Allah yake aikowa annabawa wanda suka fi kowa ba annabawa matsala da wahala da headache to ɗan bani isra'ila ne shi yasa kaga ake yawan aiko musu da annabawa a cikin su saboda ai maganin wannan matsalolin nasu sai ce bari ba ku misali duk in aka ce cuta ta bayyana garin da tafi yawa nan aka fito da lakitoci da yawa haka da kowa gaba eh garin da babu cuta yanzu a ce an samu epidemic ana amai da gudawa ta ga hankalin likitoci duniya za a ci turawa kenan an cuta ta fi yawa a can ba wai zaman lafiya da da rashin matsala ba inda ka ga wato kenan yan fire brigade sun yawa da motocinsu da ruwa babba suna gudu ai ma wuta ta fi fawa a wurin inda ba a tura ba fa babu matsala don haka cutar da take tare da 'yan bani isra'ila na taurin kai da kin allah da mugunta da keta da shedanci da kafirci da zalunci duk al'umma babu wanda suke da wannan sama da 'yan bani isra'ila ya sake yawan aika musu annaba don su yi maganin wannan saboda an tara musu likitoci da yawa don su magance wayannan matsalolin nasu ayat kuma sun ko suka fi kowa bawa da kenan annabawa don a rana ɗaya 'yan bani isra'ila za su iya yanka annabawan allah saba'in kuma su zo su bude shagunansu su ci gaba da abin don haka allah ya zarge su fali matabtilu na an biya allahi min kabbu me yasa kuke kashewa annabawan allah da can wanda yake kashewa annabi da allah mutumin kirki ne hankalinsa daidai yake yanzu duk kashe-kashen da ake a duniyan nan to da hannunsu duk yaƙi da ake a duniya a yanzu haka yanzu shigowar amerika nigeria nan daga shigowar ta rate na crime ya karu kuma fa amma sun zo su kashe wuta ne billahi lazi daga shigowarsu rate na crime na kisan kai musamman a yankin musulmi wallahi karuwa ya yi kuma wane ne sun sun zo su kashe wutan ko sun zo su ceci kiristoci da ake musu kisan kiyashi ba su sauka a gurin kiristocin da ake musu kisan kiyashi ba sai suka zo gurin musulmin da suke kisan kiyashi suka zauna ai da tunda wancan za su ba da kariya sai zai zauna a gurin su me yasa suka zo suka zauna a cikin mu sannan kuma da suka zo me yasa rate na crime ya karu sannan kuma yaushe ne ne za a kawo ƙarshen wannan rate na crime din da yake faruwa ba mu san da zai kare ba ba mu san da zai kare ba don haka wannan daga cikin matsalolin su kenan da aka annaba musu annaba wallahi ba da tsakani ta musamman ba duk da Allah ba da sarki ya ce ya fifita su saboda kokarin danne matsalolinsu da ba su annabawa to bai nuna cewa su da suka fi kowa kirki ba duk da Allah ba da sarki ya ba su wannan din ban tsarewa suke yi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'man Allah ni'mat Allah akan ku dai muku kaza kaza kaza amma sai su ce su ban tsare ku tuna Allah ya muku kaza sai su ban tsare Allah ya muku kaza sai su ban tsare mun bai ji wannan to wannan haka suke har duniya ta nade a cikin wannan wato kenan yanayin sai dai Allah madaukakin sarki wato kenan yake yi to yanzu Allah madaukakin sarki ce a ambata mana labarin annabi Musa dan dan Imran ko Musa dan Imran ne ko a cikin wato kenan littafi sai Allah ce innahu kana muklisan kace ya kasance mutum ne mai ikhlasi inda kana muklisan annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kasance mutum ne mai ikhlasi in an ce ikhlasi shine yana yin abu dan Allah duk yana da kokari a wajen wato kenan yin abu dan Allah babu kenan riya ba ta shiga cikin lamarin annabi Musa alaihi salatu wasallam ha'inci baya shiga hasada ba ta shiga komai baya shiga shi mutum da wanda yake wato kenan basit komai yake yi dan Allah ne wata riwaya suka ce innahu kana muklasan in an ce muklasan kuma yana nufin wato kire wanda Allah ya tsarkake shi yawa muklis da muklas daban muklis shine wanda yake kokarin ya ga yayi a tsakaninsa da Allah amma muklas kuma wanda Allah ne kawai ya tsarkake shi ma kawai Allah ne kawai ya ga shi yana da kokari bashi da kokari Allah ma ya tsarkake shi kawai shi kenan ya zama abin nan to saboda haka kowace sifa daga cikin sifofi guda biyu na sifofi ne wanda suke masu wato kenan kyau kamar da kace la yamsuhu illa almutahharuna almutahharun daban ko almutatahirin kuma daban yawwa to haka nan ne Allah madaukakin sarki ce annabi Musa ya kasance mukhlasan mutum ne mai yawan ikhlasi ko kuma mutum ne wanda aka aka tsarkake shi Allah ya tsarkake shi wa kana rasulan sannan Musa alaihi salatu wasalam ya kasance manzo ne saboda me Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga yan bani Isra'ila ya kuma umarce shi da ya kira su ya kuma zo ya kira su ya kuma ba shi littafi a taura kafin ya ba shi a taurin ya ba su wasu littattafa sannan bayan nan kuma ya ba shi wata kenan a taura nabiyan kuma shi annabi ne in an ce annabi shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya kuma mala'iku suka zo suka yi magana da shi suka dora shi akan wani nau'i na ibada in an ce rasulan kuma bayan an dora shi akan wani din an ce shi ma ya dora mutane wato kenan akan wannan abin din don haka musa alaihi salatu wasalam ya ci matakai da yawa na farko shi mukhlasan ne na biyu shi kuma rasulan ne da kuma shi nabiyan ne duk wannan matakai ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi to sai Allah ya ce a ambaci kissarsa cikin alkur'ani amma me yasa za a ambaci kissarsa cikin alkur'ani saboda kissar Musa alaihi salatu wassalam tana da wato kiran fa'idodi da yawa na farko Allah maɗaukakin sarki ce wa kullum na kusa alaika min amba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada in alqur'ani ya bada kissa to ba labari bane ba tadi bane ba kuma ɗebe kewa bane a a za a ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne gwargwadon abin da za a tabbatar da zuciyarsa akai ma nusabbitu bihi fu'adaka duk abin da zamu karfafa maka zuciyarka to sai maka kissarsa sai a maka kisarsa kenan kaga kowane annabi ma aka kisarsa ko kuma kowace kisa ba ka cikin alkurani ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani darasi na musamman wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam din zai koye shi a rayuwarsa saboda haka shi yasa ba a saukar da qur'anin rana ɗaya ba idan wata waƙiya ta faru ko wata hadisa ta faru sai aka saukar da aya ko kissa wanda za ta koya masa darasi to kaga sai ya dauki wannan darasin gobe ma za haka zai wani abu zai take faruwa amma da an saukar da kissa jimlatan guda daya to darasin da ta zo ta koyar to ta riga ta koyar da shi ko ba wani darasi da sake koyarwa to kissar rayuwar annabi Musa alaihi salatu wasallam sai zama tana da darussa da yawan gaske don haka shine sai aka kawo ta da yawan gaske a cikin alkur'ani yau a kawo ta anan gobe a kawo ta a can jewa aka wata can gata aka wata can har ta kai ga wa'ansu suna tuhuman alkur'ani da cewa akwai abin da ake kira a tikrar shi a cikinsa tikrar tikrar shi da tura suke ta me reputation ko tautology baya daga cikin balaga idan ya zama za ka ta maimaita abu ka ta maimaita abu da guda daya ai baka da balaga ya kamata ce kafa da wannan gobe ka da wannan baji baka da ya zama kana da tunda an ce mai abin fada baya fada mara abin fada shi yake fada mai abin fada yana ta fada mara abin fada yana ta fada ko to da ka za ka yi ta fada ne kawai to amma me yasa za a yi ta maimaita kissa da sai aka ce a'a kissar annabi Musa an maimaita ta da yawa amma duk inda ka ga an kawo ta akwai wani darasi wanda yake da munasaba da bangaren wannan kissar a wannan gurin wanda ake son a koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma nusabbitu bihi fuadaka abinda zamu daure maka zuciyarka ka zama ka rike gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka hatta ko da kaga an kawo kalma guda biyu a go daya babu tikrar bane ba tikrar bane wato kina akwai wani darasi kamar misali eh aduwli wa aduwul laka me yasa za a maimaita adu har sau biyu kaga akwai tautology a ciki ta sai ba tautology ba ne kowanne da manufarsa kuma kowanne da inda yake abin me yasa za a ce fa bi ayyi ala ya rabbikum wa tukazziba a sake sabai ya baita a sake mai baita a sake kwace wailin yau mai zalil mukazzib wailin yau mai zalil mukazzib wannan ana kiransa wato kenan a tikrar sai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna rashin balaga ko to amma malaman balaga suka ce at-tikraru lida'in idan aka yi tikrar saboda wani dalili wato kenan akwai fa'ida a nan maimaitawa akwai wata fa'ida daban a wannan maimaitawa akwai wata fa'ida a wannan magana ɗaya ce kai ta amma da ka sake yin ta sai ta bada wata ma'anar da wannan ta farkon bata bayar ba aka sake yin ta ta bada wata ma'anar da wannan ta biyun ma bata bayar ba ta farkon ma bata bayar ba karshen balaga kenan magana ɗaya ce kake faɗan ta amma kuma duk lokacin da ka faɗe ta tana da dimension ɗinta daban in ka sake faɗanta tana da dame shi wani daga cikin balagar alkur'ani da masu balagar su na asalin suka gano cewa akwai balaga a cikin alkur'ani ta haka shi kenan yanzu kissar annabi musa alaihi salatu wasalam da aka kawo ta ta fiskoki da yawa malamai wasu suna cewa babu izu da babu kissan annabi musa a cikin alkur'ani gaba ɗaya saka ne bala babu izu ko guda ɗaya har sabbi hisba rabbika la'ala akwai sofi sofi ibrahima ko musa ko a cikin amma akwai annabi abin akwai kissan annabi musa eh a cikin wannan sai ake haka ne to saboda akwai ayoyi da yawa da hikimomi da yawa wanda shi kansa annabi sa sa din aka koya masa dan a tabbatar da shi shi kuma ya koya mana dan wato kinan ya tabbatar da mutum shi yasa Allah madaukakin take ce cewa wasu kurfin kitabi musa a cikin wannan littafi alkur'ani ka ambaci isar annabi musa ka gaya wa mutane dan su koyi wato kenan darussan da suke ciki saraka idan kana karanta alkur'ani ka zo kisa annabi musa ka koyi darasi a ciki idan ka wuce ka ci karo da wata kisar ta annabi musa to zaka ga wani darasin da babu a cikin waccan ko da kisar ta zo da siyaki guda ɗaya to za ta ɗan bambanta ta wani guri kuma wannan bambancin to a nan ne gizon yake saka saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa kana innahu kana muklasan ko shi Allah ya tsarkake shi ya zama kuma wato kenan Allah ya zama da shi manzo ne kuma annabi ne to mu ji malam وناديناه من جانب الدور الأيمن وقربناه نجيا
Allah madaukakin sarki ce wa nadainahu mu ne muka kira annabi Musa alaihi salatu wassalam min janibin duri ta gefen wato kenan wannan dutsen da ake ce masa dutsen tur akwai wani dutsen tur ko wa tur sina wani dutse ana kira sa dutsen tur Allah madaukakin sarki sai ce mu ne muka kira shi ta gefen sa gefen dutsen to gefen dutsen yanzu aka ce a gefen dutsen ina ne gefen dutsen ina ne gefen dutsen ko ina ma gefe ne to amma sai ka ce janibul turul aymani na dama to ina ne na dama ko ina dama ne sau da haka yanzu daman wato kenan ya danganta ga shi mai kallon abin a daidai lokacin da kake magana kake tsaye da gefensa ta ina ne dama ka yanzu ina zaune a nan alaranmu shi ne a dama na da zarar na koma wata nan shi ne a dama na ya kuma haguna in kuma na dawo ta nan har yanzu ba shi ne a dama na ba ina dawo ta nan shi kenan ko yawa sauraka akwai dole position na biwa shi mai kallon da ake bashi labarin ta ina ne damansa to shi ne annan ne za mu gane cewa wato kenan inda aka kira annabi musa alaihi salatu ta janibi duri al'aimani yawa janibinsa na dama daga inda wato kenan ake magana sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce da muka kira shi ɗin ko wannan ya nuna cewa lokacin da ya taso daga madiyana ko bayan ya taho shi da matar sannan suka yi ɓatan kai ga dare ga iska ga sanyi ya ce bari in je neman wana gaushin wuta na ga haske mu zo mu fura ko da ya tafi gindin wannan dutsen ai anan ne Allah maɗaukakin sarki ya kira shi kiran da ya ce masa an ya musa inni anallah ya kai musa da ya saurara yadda su sai allah maɗaukakin sai ke ce ma ni da nake magana ni ne allah ni ne allah nake maka magana dama hasken da ya ganin ba hasken masu jin dumi ba ne haske ne wanda ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sanya shagurin to a nan ne fa yake ce masa inni tsafai tuka bi risalati ko na zaɓe ka da manzanci na domin kalami na zaɓe ka da magana da ni don ban yi magana da kowa ba sai da kai ne magana yanzu sannan zan baka sako sai ka ɗauki sakon nan ka je ka karanta wa 'yan bani isra'ila to kaga a dan gurin allah maɗaukakin sarki wato kenan ya kiraye shi sannan sai ya ce kuma ƙarrab nahu najiyan muka kusanto da shi don ya zama abokin munajati mu tattauna da shi mai masa bayani abinda zai ɗauka wa kansa da abinda zai ɗauka wa al'ummarsa da yanda zai isar da sako da kuma yanda wato kenan zai dauki dauniyar komai da komai na rayuwa Allah madaukakin sarki ya tattauna da shi akan wannan ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi to wannan yasa annabi Musa alaihi salatu wasallam ya tafi da karfin gwiwa ya zama kuma mai ganawa da ubangiji ya tafi da karfin gwiwa ya zo don ya isar da sakon Allah madaukakin sarki to mu je lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu iko aikatawa abinda muka kuskure kuma Allah madaukakin sarki muna roƙonka ganar da mu kuskuren ka yafe